والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله to muna gode ma Allah mai gina ɗaukaka da ya ba mu damar haɗuwa a wannan babban masallaci shugaba ya faɗi sunan santar ko? darul hidayati wa ta'alim wanda yake a cikin garin Buhari a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja wanda muka samu bakuntakar manya-manyan malamanmu a Fadilatul Dr. Muhammad Kabir Abubakar Aminu Asgar ana kiran shi Asgar wato wannan suna asgar ɗin to ma'ana yana da ma'ana ta akbar ƙwarai domin na ji tarihin cewa dalilin samun shi asgar ɗin ya zama a cikin gwagwarmayar neman ilimi yana ƙarami ya zama shi ne mafi ƙarancinsu amma kuma ana fafatawa da shi Allah ya saka mashi alkhairi sai kuma muhammad abdulkadir shitu ina ga shiso ne don suna annabawa ne ya yi shiso ne amma muna hausar mu ce shi'itu wato shi'ita an abaita ke a suna shi'ita an abaita eh kwarai da ke kuwa to muna roƙon Allah ya wa waɗannan malamai namu kyakkyawan sakamako da alkhairi wato malam ya yi muna bulaloli masu yawa yau ya yi muna bulaloli masu yawan gaske wanda babu lokacin za mu iya cewa mu bi su ɗaya bayan ɗaya al'umma da muke tare su a nan wannan wuri daga cikinsu akwai mai daraja mai girma alkali sheikh muhammad manir da kuma ɗanmu Sheikh Abdulrahman da shugaban ƙungiyar jama'atu Izatul Wal Qamati Sunna Sheikh Alhaji Salihu Hayatu Bambale da babban limamin Buhari Area Council kuma shugaban ƙungiyar jama'atu Izatul Bid'a Qamati Sunna ta Buhari da sakataren malamai da sauran 'yan uwa musulmai da muke tare su a nan wannan sunansa sheikh muhammad kabiru aminu ana kiran shi asga wannan sunansa muhammad abdulkadir shifu almajiran babban malaminmu ne kuma amininmu sheikh muhammad awal adam albani zari rahimahullah zo wasu a wannan gari ba ƙaramin alheri ba ne ba ƙaramin alheri ba ne ba ƙaramin alheri ba ne kuma muna fatar su ci gaba da zuwa wannan gari da luguna na abuja baki ɗaya wato abin mamaki shine ƙadarullahi ma sha a fa'al wayannan bayan Allah suka fara zuwa su suka fara tsayawa a local government ɗinmu ta Buhari ba su tsunduma a cikin birni ba tukwa to insha Allah ta'ala kun dace da yadda Allah za a shiga za a shiga birni in Allah ya so da kafar dama saboda muna nan tare da ainihin wannan local government a nan ne ciyaman na jama'atu izati bida kamar sunna ta FCT take gaba ne gashi ko bura tare da shi kuma abin da ya kawo ko ya da sunan manzon Allah to alhamdulillah an gode wa Allah zuwa wannan bayan Allah a wannan guri ya kamata a yi mashi shiri na musamman tayo wa'anda suka gayyato wa'annan bayan Allah ba su san su ba da mun san da zuwa wa'annan bayan Allah to lallai da mun aje komai namu don istiƙibalinsu da kuma tanadi da kuma gayyatar al'umma don su zo su ji irin wannan alheri suke ɗauke da shi. Matasa ne mu a ɗabi'a mu irin ta hausa kowa mu yaro ne gare mu inda ya kaiwa dankali matasa ne waɗanda suke sun fara karatu a wajen malamai musamman malaminmu ya koyar da su karatu mai yawa kafin Allah ka rayuwarsa ya koyar da su yadda ake bincike yadda ake tantance ilimi na sunnan mazan Allah idan mu kuma ta ba duk wanda yake bibiyan malam za ka ga malam ya sa littahi ya gama muƙaddima ya ya jawo wani wa'inda ba su san ƙa'ida ta ilimi sai ce malam ba ya saukar likata bai a'a ba sai an sauke maka littafi ba mabadi'u ake goya maka mabadi'u ilmiya da mashiga key point ake nuna mutum malam ya gaya masu an sa sunan tirmidhi an sa waye an sa sharh sunna na al-imam bagawi an sa waye tafsirin ibnu kathir an sa hikmatu min tarikh an sa littafai da yawa amma manufar shi ne a ɗora su a kan turban tun da sun riga sun zama mutamakkinu na fi lokacin arabiya kuma sun riga sun zama mutamakkinu na fi mabadin ilmiya al'asasiyya suna da tamkini to shi yasa sai gashi Allah ya kawo mana jaraba ta rasuwar shi sai suka zama mafi alkhairin khalifofi kuma suka tsaya a kan turba da ya basu kuma suka ƙara ɗorawa kuma suka riƙe makarantar da ya bari na daga cikin abin da nake farin ciki nake jin daɗi da wa'innan bayan Allah wato shine riƙe makarantar malaminsu da haƙuri da talauci dukkan su gaba ɗaya mafi ƙaranci wanda yake wannan wuri shine mai digiri mai NCE galiban ba dai san su ba da wanda suke manya-manyan don nasa san su galiban amma masu digiri ne masu doktora ne amma sun haƙura sun riƙe makarantar addinin musulunci suna suna ta gudanar da ita to don haka idan Allah ya sa za a sake wata gayyata to don Allah jama'a a yi gayyatar nan don fa'idar nan ta ƙara game al'umma a yi gayyatar fa'ida ta game al'umma sosai wannan shi ne abu na ɗaya abu na biyu dangane da wa'azin da malin ya yi ni gaskiya ba zan iya cewa in yi ta'aliki a kansa ba saboda abin da ya faɗa akwai kalmar watulu da ya faɗa saƙon da ke cikin wannan watulu shine yana nuna al'ummar mazan Allah sallallahu alaihi wasallam al'umma ce ta tilawa nahnu ummatu iqra mu annabi mu al'ummar mazan Allah al'umma ce ta ayi karatu al'umma ce ta bai kamata mutum ya zauna bai yi karatu ba karatun kuma kowane iri na farko shine karatun da saboda shi Allah ya halice ka wa ma khalaqatu jinna wal insa illa liya'budun sannan na biyu shine karatun ebere ne karatun kecere ne shine karatun zaka yi na boko wanda zaka cire ma kanka abin zai sa arena ka a muzanta ka saboda kullun shi musulmi cikin izza ake son shi kada ka zama ka zama kullun dan alfarma ya ku matasa da muke tare da ku a nan kudur da wannan nukura da malaye fitinan ut watlu mu al'umma ce ta tilawa al'umma ce ta kira'a abin kunya ne ga ɗalibi a ce ya je sakandare ya je jam ya faɗi jam ya faɗi neko ya faɗi waye ya je ya fara nce carry over da ya carry over a samu spill over har dai ya gama makanta kace-kace da ƙarshe ya dawo da lowa ko pass wannan ka saba ma kasancewa ka na al'umma ta ikra al'umma ta watu wannan abu na ɗaya kenan da haka mu ƙara mai da hankali don muna da ƙalubale akan musamman ‘ya'yanmu matasa muna da ƙalubale a gare mu na karatu hika hikinan guda biyu janaha ne mu mai da hankali a kansu mu yi karatu sai magana batun abin da shahi son duniya wanda a khalid ilal abdi son duniyan nan gaskiyar lamari wato ya lalata malamai kuma ya maishe su karnuka malam Allah ya saka mun da alkhairi ni dai ban taba jin tafsirin ayar nan ba wanda ya shige ni irin yau tsakani da Allah saboda karnancin karnancin gashi nan ya bayyana karara mutum ya ga aya ya ga hadisi karara amma ya juya mashi baya saboda abin duniya ko saboda girma ko saboda abubuwan ne da malam ya riga ya faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa taurar da na karanta wannan hadisi a cikin wani tayi da ake kira zammul mali wal jahi na ibnu jawzi ne ko na ibnu rajab na ibnu rajab tun na karanta wannan hadisai a cikin sa na fara ganin su wallahi tun lokacin na riga jikina yayi sanyi akan mutumin da Allah ko kuma shedan ya jaraba da son girma da son duniya wani irin misali ne manzon Allah ya buga ya ce ma bi ibani ja'i'ani kalkeci guda biyu a wata maruwaya zariya ne fitinannu ursula fi ganamin a wata maruwayo aka ce gaba an hurwatuha wanda aka saki a cikin garken tumaki kuma alghanam galiban tunkiya mara kaho ita ake mihi man da akuya mai kaho sa'annan ya shiga a cikin wannan garke bi afsada laha barnar da wannan ainihin kyalkeshi zai yi a kan tumaki ba su kasa da yadda ainihin son duniya da son addini ya kiwa mutum akan addinin sa ba kenan yanzu mabannata ne guda biyu wa'ina suna bata addini wa'ina suna bata tumaki masu bata addini shine son duniya da son girma son matsayi sannan masu bata tumaki su ne kyalkeci guda biyu to ɓannar da kyalkeci take yi ba ta kasa ɓannar da son duniya take yi ba a wajen addini saboda haka abu ne mai sauƙi a waye gari ga karatun ga komi amma ya zama asara ya zama mutane a dinga halakar da mutane shi yasa nake ta faɗa kullum akan cewa wajibi ne mu sake tsarin tarbiyya karantar da alƙwari da muke yi a yanzu a makarantunmu na ahalus sunna mu sake komawa mu karantar irin karanta wadda mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu yana yi karantawar mu gaba ɗaya a yanzu tsakani da Allah bata kai ni a gare ni bata kai 1 over 10 ba na kwaikwayonta a yadda mazan Allah ya koyi da alƙwari sam saboda koyon ƙur'ani da mazan Allah ya wasa habbansa wasu ma suka ce aya goma goma ce ba a wuce wannan aya goma sai an san fassararta sai an san tajawidinta sai an san alwaqf wal ibtida'u nata sannan sai an san halal da ke cikin wannan aya da ake magana sai an san haramun da take karantarwa cewa a nisance shi kuma sai an dabbaka sannan zuwa aya goma ta gaba dan haka aka shekara 23 shi mazan Allah kan shi bai sauka ba ballanta nasa habban sai ya rage kwana ta bakwai ko kwana 21 ya bar duniya sannan ya sauki ƙur'ani shi mazan Allah. Amma ku kalle mu yanzu duk shekara sai mun yi sadakar sauka, in ma makartaka ba a sadakar sauka, in ba a walima mutuwa ta kai. Mutuwa ta kai yayi. Mutuwa ta kai. A zo a samu yara a zo a aje su a koyar da su gajejerun ayoyi a ba su hadisai a koyar su duka zuƙi ta mallace ƙarya ce. Su zo su gaba ga su ga musabaka, ka kalli musabaka. aje har da duniya ana yin na ɗai amma ina imani ina aiki aina ta'asir aina ta'asirin qur'ani ina yake a cikin zukatan mutane to ba a karanta ba irin karanta wa annabi Muhammad dan haka za a samu kilab dan haka za a samu kilab yawa kilabu kan shikenan wannan amma bude suna an sa a makaranta wa annabi Muhammad in dai qur'ani dole yaro in ba a sauka ba ana iya cire shi daga makaranta a kai shi inda yake sauka to haka ta lalace ba magana aiki ba ne magana kawai a iya karatu ne a haddace da an sauka musamman abokan mummunan abuja yan boko ana sauka shi kenan sai a zo kawai da haka kawai duk dubara zamu mu sai da muke mu sauka mu mun sai zamu ce kawai sun sauka a kwarai da sai kuwa sai ku saukar da su kawai shi kenan ba su wurin su haddace su haddace shi kenan kawai shi kenan a zo a yi buɗa a yi komi a wace ko ba haka ba wannan shine amma tsakanin da Allah ya kamata mu gyara wannan don haka abu na gaba shi ne maganar ƙin aiki da aiki wannan Allah su wata'ala abin da ya faɗa ya irin zai amanu lima ta ƙolu na ma la ta fa'alu ka bora maƙatar inda Allah an ta ƙolu ma la ta fa'alu amma duk da wannan fa dole sai an koma karanta wa irin ta mazan Allah bi ma'ana yadda mazan Allah ya koyi da ƙur'anin nan ya koyi da sunnan nan karatu da sanin ma'ana da ɗabbakawa dole sai an kuma shi ne za a samu maganin irin waɗannan abubuwa abin da ya shafi son zuciya to ai hatta ma barin koyawar manzon Allah ita ta kawo son zuciya son zuciya ta kawo ta ai saboda mutum na son dole sai ya haddace sai yayi kaza sai yayi kaza yanzu an waye gari yaro idan ya haddace alqur'ani ya je musabaka ta daya yayi na dai ko da a local government ne sai ya zo kawai shikenan sai ya rena malaman shi ya fara rena malaman shi ya rena kowa ya ce ba su iya ba su tajwidi ba sannan daga kashi a cikin musabakar aka kinkimo wata irin jibgegiyar bid'a aka cusa a cikin kira ita ce tangini allazi la asala laha inda salam tangimi bai da asali wato kahin ma a sauki alkur'ani akwai tangimi domin mutane ne na ajam ajamawa su suke da wannan annagamatu sautiya nasu na asali akwai mukamin nahawan mukamin ras mukamin bayyad mukamati ga sunan iri-iri wajen guda bakwai kamar yadda ake da buhoro na shi'ir guda bakwai ko takwas to haka ake da mukamat a cikin ainihin ilimin waka ilimin kiɗi da waka ba shine aka ɗauko aka kimsa a cikin ƙira'a ta ƙur'ani sai ya zama ga ilimi biyu ya tanaza'a ne ilimi suna jayayya ga tajawidi tajawidi ya ce nan a ja harka biyu shi kuma ilimin muqamat ya ce a ja haraka shida ko bakwai ko takwas ilimin tajwidi ya ce nan a ja shi ko muqami ya ce kan a ja to zo da zaka zaba in kana tangimi dole ka aje tajwidin da Allah ya saukar da Qur'ani da shi kai muqami shi dalili kake ganin idan suka kai suka cika wannan kaida ta muqami to koda ayar azaba ce tara takon azaba zaka ji an kwala kabbara ba za ka taɓa jin an yi kuka ba saboda yaro yanzu ya kai ya faɗi ƙa'ida ta ainihin nagami na ainihin waƙa abu ne wanda ake kiɗa ana rawa amma shi ne aka ciriki aka saka cikin alƙur'ani shi yasa gaba ɗaya karatun ƙur'anin ta yi aka yi albarka babu illa ƙalila muna roƙon Allah ya taimake mu kada in ci lokaci da yawa addu'a nake yi ga shugabannin kungiya na wannan gari da kuma shi babban alkali da ɗanmu shi ma alkali shugaban kungiya da shugaban mari ko limamin masallacin sarki da manyan ainihin malamanmu sunan ɗayan sheikh muhammad kabiru abubakar aminu asgar sunansa kenan sanin sunan malamai na da muhimmanci ku riƙa sunayen malamanku sunansa sheikh doktor abu muhammad kabir dan dai ba a kabiru ba muhammadu ba yawa muhammad kabiru abubakar aminu asgar su kuma ɗayan sunansa muhammad abdulkadir shifu shifu abu uwaisa sunansu kenan kuriki nan gaba in allah jalalu ya da anan buhari da abuja in allah ya so a ƙarƙashin ofishinmu za mu fita da ƙa'ima ta malaman sunna mu turo a dukkanin makarantunmu a haddace su tun daga Sheikh Abubakar Mahmudu Gumi rahimahullahu ta'ala har yanzu su dafta Kabiru Asgar duk mu haddace yaro su ta harda domin mu san sunayen malamanmu na ahlus sunna ƴaƴanmu su san su san sunayen malamanmu na ahlus sunna a office office na hidimatoci a rubuta ka'ima a jingine da rubutu ƙwaro ƙwaro wannan na taimaka mana a wajen gina malamanmu da kuma sanin suwa za mu yi fatawa a gare su kuma suwa ne suka wa musulunci suka wa suna hidima jama'a ku yi mun hankuri daɗin magana tana da yawa amma dole in yake ta anan Allah subhanahu wataala ya mana kyakkyawan sakamako kuma Allah ya saki haɗa mu da alkhairi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Na'am. sunana a yi ɗin ɗan zamfara ne a